نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah. Allah mana muwafaka. Yau muna subdu sha uku ga wata na Rabiul Awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da shidda ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyar. masu bin mu ta hanyar rediyo amfani ko jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 masu jinmu da ganinmu ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fajikita ko fajikin malam hassan ibrahim ko murya suna da magaran ko karatu and direct duk wanda ka kama kana iya yin aiko tambaya amma a yanzu lokacin da muke cikin shirin muna fatar Allah mana muwafaka akan daidai kuma kurakure Allah gafarta mana Allah ma'amala Ibrahim da ke wajen ka bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in da tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga malam yana tambaya kamar haka yace wai idan mutum ya rasu haka wani lokaci sai a ce sai gobe kuma da la'asar wai wannan ya zama to ba laifi haka
shi in dai ba wata larura abin da yake suna gabatar da mamaci gaugauta binne shi matuƙa ba ta larura ta bayyana gaskiyar magana ba gatanci ba ne ba jan lokaci da yawa matuƙa kuma ga shi misalin tun da marece tun da marece da wuri kowa iya labari kidan kaga taron mutane ne ma duk wanda yake kusa ga zai ji shi dai a takaice jinkiri da ta dace da sunna in dai ba ta lura komai ba ci gaba
to sai masu tambaya na gaba suka ce wai sunan nana amira wannan sunan bai da kyau nana amira iyo me ka suna ne wai bai da kyau haka iwa ce bai da kyau ko kira an kyan sa shi wai kuma ya za a yi abin san ba menene amira kin Na.
akwai amira amira nan kama amir shugaba kamata da mata na kungiyar mata taurin mata na ce amira kin su shugaban su kama namiji a ce amir tunan shi ne kullum mai matsala kuma ita kuma nana kalma ce ta hausa ko hullanci an bincika ana ga bincike na abu na tan afka goma himmar wallahi ya bayanin wannan mas'ala a ina ka samu nana kaza nana kaza yace in ka diba sai ba mu ga magana ta aka magana fasal nana kaza ko a hausa ko a hullanci ya ce amma an kadi ba abin za ka ga wani maka gumin ciki nan alhamdu Allah ya kashe wata mashi ya ce an gani da an gana na bahaushe ce maka nana wata abin girma tana da alaka da mace mace mai girma ya ce nana khadija nana maryam nana aisha nana fatima nana hafsa duk da gaga nana ke wani suna ne akwai wani girmamawa na addini amma ce bai hanji shi mace bai cika musan fasara ba me kalmar nana a hausa ko a hullanci amma ce duk ga haushi yayin kalmar ci iya malaman harko ne ko musulmin harko a kona kalmomin imma hulani imma ga hausa aka sa ake duk gaji na kurin a cikin hausawa ka zan alaƙa da wata wata zan alaƙa da misali da musulunci ko da wani annabi na na maryam na na fatima ka na na khadija duk ka je ka jin abubuwan sun su eh na na zainab duk ka je abin kono akwai girma da akwai akwai girma ce gurin sai kalma ta kun ta girma kalma ce kun ta girmawa dan tana na amira nin gwallahi kanshi ba yan uwa magana lamarin suna lamarin suna ba shi da wani matsala a ce ka san in dai bai mugo ma'ana ko abin da ke neman suna kai zaman to iya da mugo ma'ana in dai bai mugo ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna da suna har da kumfus nan bishiya bishiya ne kuma kumfus bishiya ce ka da himar ma ko akai ko annabi canza ba a takaice kenan annabi suna an bayyana mugun ma'ana ba ta ba hannun amsan gaskiya ba hatta wannan ya shigo a kama na ce wannan hazina su su juweriya ta barra ce ta mata ya ce juweriya su zainab akwai barra akwai tsakake mutum annabi canza kaga barra ba ne ma'ana amma akwai ta zaki a ciki annabi ana ke suna inda bai mugo ma'ana in sai wani tambayar malam me ma'ana sunan wani nace sunan na Ilyasu ba musan ma'ana Ilyasu ba ina sani bai baka tana san me ma'ana Ilyasu me ma'ana Isma'il kullu sunan annabi annabi Allah me ma'ana shi ba san ma'ana shi ba ke mazur bane ka san in dai bai suna bai mugo ma'ana ko suna ku a cikin al'adunku in bai mugo ma'ana sai a ce misali hantsi ba mu ga hantsi eh ba mu hantsi ko dare gado ba suna ba laifi bane ba musulunci ba mu ce laifi ba musulunci gado hantsi eh suna ba suna da suna ko annabi ya suna wannan nan bai canza ba amma suna irin mugun ma'ana ya canza shi shine kullum a takaice kullum na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya ce abokan shi ne iya da abokai suna isko shi wurin sana'a shi to amma daga an yi dan yayin dan abokan ya ce to malam to ustaz to waye suna da mushi izgili da addini waye ya wata shawara za a musu an wa mas'alar wannan tana zawwa lokacin da mace musulunta wasu kamar sa abin akan ka'ida dole kan musulunta ya kasance suna Allah ba haka bane mukan suna annabi sahabban sun zo musulunta wani ma bai hude ne kowa san bai hude ne bana sare ne annabi tauta sai sunanka ba sai sunan in bai kyau ya canza mishi zan sai wata rana wata baiwa Allah ta zo nan mutumin ne faransa ce kuma kun zan ce ma a wani jama'a ce ma tu almara ya ce ta zo ta musulunta ta musulunta sai cikin wani he wani he ce mata ai dole ta canza suna to wannan canza suna ka matsala ta ce to ita tana ga ta uwanta butulci in uwanta suka mata tarbiyyar kan abubuwa ce suna ma ta canza ba addini ba wannan bai kawata cikas shi ta dan jabirki ba za ta musulunta ne kayan take cikin tambayo take sai gaya mata haka na ce wance kyale shi na san sunan nata bai ta mafi muhimmin ma'ana na ce muke musulunta kurin sunan ki kasa ke suna nabi ma kina so ma a matsala ta je ta ta ta ta suna nabi amma ta san suna ta tarbe je ba kaga wannan abin kurin suna kun zaka matsala zaka mata cikas shan bi cikin musulunta ta tabbance addini har zama ta zama zan ta ma jima ta zama musulma ma kwarai ta ma iyalai cikin musulunci ta zama abu kira ta kaga misali kamar cikas canza suna ba dole bane inda bai mun goma na ko da bature ne musulunta ba ta ce ya kuma sunan kaza a'a in dai sun bai matsala kuma ce sunan shi amma sunan yadda mugun ma'ana ya canza wani shine kaidar musulunci wa kan ce annabi da sahabbai da masu musulunta mushrikai da yahudawa sun musulunta da musarau annabi kun ga annabi canza suna iya da suna iya da ma'ana mara kyau
sai wannan da na ce abokan shi ne suke zuwa wurin shi yawwa ustaz zan ce ko ustaz ustaz kai hakuri shi lamarin addini in har kana musu da bayanin kan addini ka kau da kai wari da annan jahilin kau da kai ga wawaye kai da ka shiga da dawaka cikin hikima usulubin na hikima dan sun ma izgi da shigantaka kaka damu da su amma misali wurin su kake zuwa he zaman to kai magana ma ba shi ruwa na ma izgi wannan kaka jirin su ba dole bane ba Allah yana zama irin wannan dake nake addinin Allah zikiri amma za su shuware ka ana jin ga ko amma sunan ustaz amsa eh amsa kurin ka ci gaba da da'awa ka ko Allah taimake ko kuma ai hakuri kuma dole ai hakuri
Na'am, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sai Alaikum wannan ke salam.
tambaya yake cewa mutum ne wasiya yace idan ya rasu kada a mai sadakan nan da ake ta al'ada uku sati arba'in shekara yanzu bayan ya rasu kuma sai wani ya tsibi kai da kasa ya ce kawai shi sai an yi to ya ne za su yi tsoro yana wannan shi ya su shi wannan shi ta da ya za su shi Allah gobe kiyama an zaune ya sani amma gobe kiyama sai Allah ya tsira shi tabbas wannan kuma Allah ya san abin da zai yi amma Allah ya tsira shi ya ce- ya ci amanar shi ya ci amanar shi bai haƙƙi su tun- tana wasiyar shi dan daga shi ya bida kuma ya ta sa wasiyar shi mutum ba samu Allah ba da tun yi wasiya ba dole su tare ta wajibi ne su tare da wasiyar shi wannan sun je gaban Allah Allah Allah ya tsira su kuma Allah ya musu hukunci tsakanin su eh Allah ya mishi hukunci ya shi Allah kwar
sai wannan yake cewa ya ga in an je makwantai mafi yawa a tsaye kuke addu'a ya ce yana so ya san irin addu'ar da ake karanta suwa wai kamar har suna onni a tsaye kuke ana samun sani kawai ya ce to yana so ya san addu'ar da ake yi wanda laƙe-laƙe yake gana suke ta ta zafi da ta yan wa takaice abin da yake sunna ƙur'ani da sunna sun karantar da mu addu'a kan kabari a tsaye yake misali zan baka cikin tauba Allah subhanahu wa ta'ala yana ma'annabi kashe game da yin sallah ga munafukai amma Allah ce wala taqum ala qabr ahadin minhum mata abada wala tusalli alaihim ko me kaga anan Allah ya mai kashe kakka tsaya kan kabarin su kakka mu sallah kakka musu addu'a kakka tsaya kan kabarin su me ke kan kabarin addu'a ko kenan adam tsayuwa ke amma kana shi tsayuwa akan tawa ta munafukai kenan tsayuwa yake akan kabari Allah adam kakka tsaya kan kabarin su la tsala al adam mata abada ka gani kenan wannan sallah da yake yi iya tsayuwa kuma akan kabari aka hana shi sallah tsayuwa kan kabari to da haka kenan maganar tsayuwa haka nan sai cikin sau- a- a- a- cikin nan cikin bulugul maram ina ga sunan abi dawud ruwa ta tabbata cikin sunan abi dawud usman bin affan ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn mayit qama ala qabri fa yaqul استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يسال انا دي روايه annabi usman bin affan ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai sunna shi in da kan ana zaman ana tsugunni akan a cikin kabari idza faraga min dafn mayit an aka kare binne mamaci an kare komi annabi sai tashi tsaye kame ta sai tsaye kan kabarin sai ce wa sauran sahabbai ku roƙa ma dan ku gafara ta Allah ku roƙa mashi Allah ya tabbatar da shi shine alama gafarar lahu alama sabbitu yace domin an zana tambaye shi ka kenan abin da yake sunna ba tsugunni bane kan kabari wannan al'ada ce ta mutana al'ada ce tsayuwa tsugunni kan kabari wajen addu'a nasun qur'ani da sunna ingantatta ba kwashe-kwashe ba ko an mun gada na yi matsala mutane sun riƙe al'ada addini wanzu wani zai je masa kabari iya so ya sunna ya tsaya sai ka can wani tuju tsugunna tsugunna tsugunna ya mai mada tsugunna ka tsugunna wai ta tsugunna shi kai ka suna waje ai bida wai waje dan bida ce kuma ka eh wai ka zo kai ka bida kai kai sunna wannan kuskure ne ku binciki yan wa hatta duk da rashin ingancin ruwa ya abdallah har da suka ta ruwa da ta zo tsayewa ke kaga bakin masu ma ya abdallah ko ta haka yan uwa abin da yake sunna tabbatar da kaka damu amma mugun kallo a yaban taka tsaya kurin kai sunna kai sallah addu'a a tsaye akan kabari haka manzon Allah yake haka sahabbai suke ko da suna zamani suna zamani suka sukan zamana ana aikin ko a tsugunna amma annabi kan wa'azi a tsugunni amma daga an kare su mun bin amfani da tsayuwa yake kan kabari amma haka sahabbai suke shi sunan sahabbai wannan tsugunni ana ana aikin shi ba ka shiga yawon duniya ka shiga kai laraba ka shiga yawon duniya ga na ga tsugunna na da ana da ku ce ta samu ta nan wajen kurin ba suna bace ba eh eh ci gaba na'am kai ka gana addu'a Allah maka akalla ko da akalla da kurin Allah maka firin lahu Allah musabita wannan namiji ne misali in mata ce Allah maka firin lahu Allah musabita ma'ana Allah gafarta mata Allah ka tabbatar da ita Allah maka firin lahu Allah musabitu Allah gafarta Allah ka tabbatar da shi kina Allah gafarta mata zunuban shi kuma Allah ya tabbatar da shi wurin ba da tambaya ta mala'iku shine aikin shine wani muhimmancin sunna kuma roman sunna kenan amma addu'a ta yi ma amfani a bid'a kai babu an bai amfanin ka da komai shi ma bai ma komai ba misali a bid'a sai zo ki oke shi zai koya maka wai wa iza sa'alaka al malakan ya abdallah ko ya amatalla wa ya bawan Allah ko ya bawan Allah wa iza sa'alaka al malakan ar rabbika a ban zo nan ba kai a zo can wannan ayar gaba ne wasu ba su da ajiyar duniya ko wani daga bayan kiran shi ba shi shaɗa Allah kenan wai shi zai ga wasu ba da ajiyar wa ka tuna alƙawarin gama Allah kenan wa an tambaye ka ka ce Allah wai ubangijin ka wai shi zai koya ma daga nan duniya amma kuma ka san akwai matsala shi yanzu daga nan limamin goku zai koya maka ya da zai koya maka tambaya amsa mala'iku kaga wanda ganin ka san akwai matsala to wallahi bai koya maka in dai kuma in wa ku gane tambayar kabari tana da alaka alakar bawa da Allah ita take bashi damar da amsa ya Allah ka cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hadith wa fil akhirah wa dhallu zalimin Allah shine yake tabbatarwa da masu imani bil qawli thabit annabi ya magana a lahira ma'ana a kabari zai tabbatar mai imani da kalmar wannan matabbata kalmar shahada kalmar imani ya bada amsa haka wajen mutuwa ya mutu ita gobe kiyama shi za Allah tabbatar mishi mai da jawabin mala'iku kaga Allah ce udul lahu zalim Allah batar mai zalimai nan kenan aka ma tambaya alakar ka da Allah shi sa mun namu ɗan rikiya ya muke roƙa maka Allah Allah ka gafarta ma wannan bawa na kurakuren shi kuma Allah ka tabbatar da shi ya mai da tambayar mala'iku shi muke ta maka alamu kuma lamu sabitu muna tarko Allah daga an kare mun tashi Allah ya taimake ka gaba da ka gaba da ka gaba da domin tambaya ana warawa ba mun kare kaji kenan kuma Allah ce mai ce wajirullahu zalimin wajirullahu zalimin ma'ana azalimi mara imani wani bai rabo an kai mai tambaye bai bada amsa sai kasa bada amsa kenan haka in wa kenan magana wani ba shi wani kuma ganin duniya ba ka kiyaye qur'ani ba za mata abu ba ka kiyaye hadisai in kai mutum banza ne ana cewa mai rubuka zaka ha ha baka iya bada amsa Allah zai hana ka bada amsa in kai mutum banza ne ko ka kiyaye qur'ani da hadisai dubu a alakar bawa da Allah ce balle a ce wani zai koya maka garin gwan zai koya maka wani zai sun tambaye kaza ce musu kaza hawa dan uwa to dama abun nan babu wannan babu ruwa ga na tawa hadisin ma kai da yazo ina ga wannan Imam Sana'ani cikin sunan iya cewa duk wani wanda ya san me aka ce ma hadisi Imam Sana'ani cikin sunan Islam shirin shirin bulugum ra yace duk wanda ake cewa malami da ya san me hadisi ya san ƙaryar hadisin tarqini babu shi cikin sunan Islam zaliki kitabul Islam ta diba gani ta babu babu duk wanda duk wanda san me hadisi ma kwashe kwashe ko me yi amma ta yi duk wanda san me aka ce hadisi to ya san rashin inganci wannan ruwaya ba ta da tabbas babu ita tabbatancin ta amma ga tana yau to ko ta kin daidai a tsaye ne nasin yazo ba tsugunna ba cikin ma nasin ta a tsaye ne kwanci addini ba aka ba kuran wanda ce kuran zan shiga radiyo ma shirme ma kama kama dan ra'ayi kuran babu nasi qur'ani ko sunna babu littafi kuran da kai mutum da hira addini da ka kama addini na gidan sai ne addinin qur'ani kitabu sunna ne qur'ani Allah ya ce annabi ya ce kuran duk sauran ka kama hira da mutane zaka shiga Allah kiyama da hira banza
wannan take cewa mijinta tana da ciki sai ta yi hushi ta ta gidansu to bayan ta aihu kuma heci ya sake ta to faɗin sakin ne ina gani sai da ta aihu shine ake shine ake sakin keta ba to keta ce ma kan shi mata mata to shin take cewa kayan ta ido wata uku kuma heci ya mera ta shin za a yi tabarin akwai dama yana da niyyar sakin ne a ran shi daga baya ne yi shi koko ko da niyya ai bai sake ba dai abi hudi mata yau shirme ne mai katon ya wata marka ne shi shi daga lokacin da ya sake ki ba ruwan ne shi ta baya ko ne a baya ai bai saki ba dai yanzu ya saki ana aiki da lokacin da mutum ce na sake ki ba ruwan aka da magana niyya tun da ya sake ki bayan kin aihu to inda shekara zaki inda shekara zaki biki hada jini ba ya ce ya maida ki kin koma babu sama arami yan wannan kullum muna bayani akwai matsala take zawa take yawo kamar da sunan addini ba addini bane ba ya ce ai da ciki ba a saki ya ce waye ce ba saki sai ka tambaye shi bincin ba saki da ciki saki da ciki fatal kuna da iddati hinna ciki ya annabi ya ce tarika hailan aw hamilan annabi ya kada sanci ya tabbata barkon musulun an ka sake ta hailan aw hamilan da ciki ko ko tana cikin jini tana cikin tsarki kai tahirin aw hamilan kenan mace da ciki an san iddata aihuwa ne yau ka sake misali yau ka sake mace yau ka sake mace gobe awa ɗaya ta aihu an gare ma Allah ya ce ulat al'amal ajrahun ayyana da hamlahun ulat al'amal Allah mata masu ciki ajrahun ayyana da hamlahun ajalin su na idda su ake ciki ina ga ɗaya cikin malaman Hassan bin Ali ne cikin malaman tabi'ai ne matar shi tana son ta rabu da shi to me ilimi ce shi ma ilimin ne ta mata dabara sai tana jin naƙuda ta riƙe zai ta masallaci sai da Allah ina so kamun abu da ka kyauta mu a duniya a rayuwarka kamun saki guda kurin an saki guda ana yi mai da ko kamun saki ɗaya kurin ke so Allah don tan san rabuwa da shi ne sai ta yi zai shi masallaci shi ta ce ya ce nasa ke shi ke nasa ke saki guda kinin shi suka dana akwai dama koma daga baya ko ya biya wanta bukata ko ya da masallaci gun ta ayu ya ce amma kin cuce ni kin yaudare ni a shi zai na kuda ta kyale shi sai samun sadaki kenan su kenan tsaki hin daga dama ku ba sai ta ga dama ku yanzu iya da mutum ta wuta iya da mutum sa rabuwa da shi ne ta kare yanzu shi kenan ta kare da shi shi ne ce ta kiyo da reni kenan mace inda ciki aka sake ta daga ta ayu ko awa ɗaya ne kurin ta kare ta kare yadda amma kuma ya sake ta sabon ciki na wata wata guda sabon ciki shiga zan zai wata takwas tana nan ƙarƙashin shi sabon ciki ko wata takwas kuma haka ta ayu kenan ya sake ta in za ta shekara ba ta yi jini ba tana nan kasan shi in suke ɗaya suke biyu ne ba ta arme ya ta fara jini ta jini uku ta kun za ta iya arme shi kuma amma ina ana shari'a shi kuma ba suka ɗaya ga suke ta ba shi ya ƙare da ita ya hana ta arme shi kuma shari'a duk abin da yake bata a gidan shi na ci da sha ya bata kuma gidan ba ta huta ba zai kawo ta yasa ta gida ba ta huta gidan ɗakin ba ta huta ba zai kawo ta ɗakin ba ta huta ina cikin ɗakina haka Allah ce sai zama cikin ɗakin wannan iya biyan kuɗin haya in shekara ɗaya ne ko shekara biyu ne sai ta yi ni uku ta ƙare ta kwanzar ta gidansu kun dole ba ta ci da sha kuma musulunci kenan Eh, kaga yanzu da an mutane sun san suke yanzu shigan ta kai sun san kuɗin ta gida guda ƙare iya wata na fita ma ka hanta ƙare jigo ma ya kawo wata haka ke so to shari'a ba san mutane san shari'a ba ne sai ka ce kullum ko ba musulunci mata masu faɗi a ji ko ba musulunci zai taimaka muku ba abin da ku yancin ku musulunci kada wuta ana ba san su ba kun shi zai ƙare al'ada shi iya san wata sabuwa ta aihu da akwai nan bisan aihu daga aihu an kare ya ce ta gidanku na sake ki iya da kayan ta kare abin mai kai wata to kaga wannan shari'a ce a tana nan ka sake ta ko ta aihu ko tana nan ɗakin ka kuma haya haya ce ya ka biya in gidanka ne bata wuta he ta fara jini ta ji in ya ta shekara ko shekara biyu he ta fara jini ta jini ku tukwa to kun zaka bar kuma ka kare kuma ce danka dan kuma shi ma ko shari'a ta rike ga zo ba ba an kare ba danka wannan kuma nazo ba da alisa yi mutane musu shari'a mutane musu ne san shari'a ba suke ake musu bata musu addini kuma ya ba mata kwarai yanci musulunci ci gaba alarama
na'am wannan kuma take cewa wani ya zo neman aurenta sai ta ce mishi ai akwai wanda suka yi magana kuma shi za ta aura sai ya ce a bar shi dai ya gwada sa shi to ba ai sadaki ba na wancan eh yanzu kuma sai ke mata cututtuka daban-daban Mm.
shin take cewa shin ya halatta ta ringa amsa
in ta san ta karka ta bare shi ba ta amma ta san akwai in ta san yaudara ce kun da ba ta san shi kun ta kare da shi wancan take so ka ta amsa gaskiya akwai yaudara kenan amma hanta ba ta hanta ba ta- tana neman zaɓe ne ita amshi hanta ta gaya ne wata eh ya ku ta gaya mashi ai ya ga alama tana yawa ko to na'am shi dai in kyauta ba ta kuma ba ta kare da wancan ba tana iya amsa don ba hana amsa kyauta ta mace ga namiji ba iya wata wannan kyauta su jin hankalinta na'am mun sai mun sai suke da shabaka ake suke da alarabci shabaka kyauta na namiji ba mace kamar fatsa Mm.
in zaka je kinan ka fatsa take kamun kigo idan ana ba da dama za a janyo ta ne Eh, gaskiya.
musulunci bai hana bai hana shabaka ba Mm. Na'am. wanda ke cewa hukuncin aske gira
annabi ya lanta na misat mutum misat Mm.
shine ake ake gira kenan na'am haramun ne annabi ya an matsi ne mata ake gira na'am mm wannan kuma yake cewa in ya je tsarki ruwan da yake tsarki لأن الله لم تدع الله لم تهتز لأن لأن الله لم تدع ولا مت- ولا متلمسات كنا ميين ميغاش ميغرا ده بياسك يول دك اللي أنت توني Mm. mai askin ki إيه ده مياسك ده ميغاش ده ميغرا يا أكو كون زامي كون زامي أشي تومي أسك يول هذا كم مسافة سعودية أنزو أنكزو malam suke suke kusan harami suke da da dini ma zami ne Mm.
sai sai su ce amin an zo daga aikin hajji na mutanen mu zami aski gaba ɗaya kuma asige mu ita haram haram Yawwa.
shi bai bata bage mu da da su ce ba su bage mu sun san haramu ne kenan jama'a yake iya cikin sakai lahin kenan Na'am.
ba ba kai me me haba ba kadai Na'am.
Mm.
wannan kuma yake cewa ruwa ne na tsarki ke tattaba shi yake fasin mishi yake cewa shin wannan ruwan sai ya wanke ko ko ba sai ya wanke ba ya ce ruwa kuma ce me ka ruwa da da wanke shi wutsari ne game da fitsari yake gani ruwan tsarki ne kamar wutsari Mm.
an iya iya da shi ba ne gurin eh iya tana yawa iya da shi ba Allah ba shi lahiya kurin wasu wasi ne kurin shi yan wa kullum ba aiki da zato ruwa ne ka zuba kuma ya ce wai aka zama wutsari ruwa shi ta kada wutsari kuma za shi zama wutsari ina ga shubha ce Allah ya kiyaye mashi kurin ga alamar masu shubha kinan ne na'am masu kwakwanto shakka kenan ta shi ne ke cewa waiwaye a cikin sallah makaruhi ne sallah makaruhi ne ya rage maladan sa annabi ya ce me annabi ya ce ikhlas ikhlas shaitan me ikhlas kaman warce ne shine ke ma annabi ya ce warce on al-ikhlas fi sala warce cikin sallah kaman warce ne shine ke ma cikin sallah ka na kawo ya rage maladan ga rage amma maka bar kibla ba sallah tana amma ka ka rage ladan ka Bai- ba ba sallah sallah ta bace sai ka bar kibla ya ba sallah amma da kawo wai wannan wannan ladan ka ya ta shine yaron jaye ka Mm.
wannan kuma yake cewa in za in za in zai hudda adadi na wani zikiri ko na wani wurdi yana aiki ne da eh, kamar adadin shifir din da shifir din letrorin kamar misali aya sai ya irga letrorin da sai kuma san gamtan ya da difu yawa gaji da shirin tara gaji da shirin tara zai ce to wannan lissahin kamar eh, ya daga cikin ilimi wanda kamar shi Allah ne hore mishi ya ce ke amma na ilimi alhawar mutum ta istinbadi ba wani ilimin wani automatic ce duk in ka duka akwai littafai na wani abubuwan don ka duka harfin ƙurani a ba musamman da suke yar difu na misali a ce ya misali goma ce Mm,
Eh, misali a ce alif ɗaya mm.
lam san talatin haka ake lam kin duka ya yi lam biyu talatin talatin ya yi ta an ƙare ya aka adusu ne idan yi shifikin aka adusu aka samu misali nombar ka ta ce hudun shi ne adadin warko ka gane sai shi ne 120 yake kama nan kuma ba mu adadi kuma sai a yi mu an adadin su kuma sai a yi defuwa kin shi ya samu karamin adadi nan na tsakiya tsakiya har ba adadi mun san abin da ke gina tsalle kalkin ne kuma yan wa addini za a ma da tsari da lisan kalkin dan wa magana adadi abin da ake mawqufi na yau hannun shi ma amsa ka yan wa adadi a ibada mawqufi mawqufi ne ma'ana mai ba ba kai da kan ba a yi adadi da ka na a ce kaza kafa kaza ake kaza a abinda annabi hudu kaza ɗaya za ka yi ɗaya ko kai ba kun kai ta ba da dikurin an ce uku ne uku za ka yi hudu an ce goma goma za ka yi sha ɗaya kai sha biyu kai sha biyu go- saba'in kai saba'in ɗari kai ɗari to abinda kuwa ba haka ba shi a ce shi a ce a auradin mutalak kai ta yi babu iyaka amma ne ka ƙayyade ya zo a sunna to wannan kuma ba wa addini kanakanci wannan abu ne mahi yawa tsubbu suka tana abubuwan mu a masar sauransu ya zo duk adadi ƙwararren ɗaukar su da ƙwararren ya ɗauki kowane harafi ya mai adadi ai ƙaramin adadi ai babban adadi to wannan gaskiya kanakanci ne ba addini ba ne bai cin aikin magabata a takaice bai cin aiki ne na na yan saddabar kurin ka fasa yi kurin ka yi sunna kurin ko kai tai ba iyaka ba wallahi amma na da jin wannan ta na hanyar kanakanci ba ma addi- ba ma addini kana ba a kuma a takaice kurin adadi abu ne muquf- muqufi ne daga kurin Allah annabi zai ce kaza ko Allah zai ce kaza kurin na eh shi kuma wannan saki ya rubuta sai ya aji bai ba matan ba ya yi sakin koko an ci shi ya ya preparan ya shirya saki ne zai in taba iya ta iya jiran ta haushi Ya- akwai wasa kanan ya jira ta gama su na ba sakin bai zai ne amma ya shirya kayan shi takardar shi prepare ne shirya ne eh daga ta saki ta yau kaza ya miƙa mata to mun ga bai bata ba ba saki bane ba akwai ma wannan kuma shi da kai wannan magana ta duk magana ta gargajiya wajen bincike ta hauji gudun magana ne akwai mata haka masu suna sa magana akan samu wani ya aji wajen leƙe-leƙen su binciken sai ta sai ta binciko to su me su ce wai saki da a bai bai cikin ne bai bata ba ko bai ne ba bata ba wannan bai zama saki gurin gaskiya magana tunda bai bata ba ko bai ne ba ya yi niyya da niyya ya rubuta kuma ya fasa ai shi na shi sake na ne sake yanzu bai na bai na bance na sake ki ba ban ga wannan sake ki ba sai na hasa min magana zan bari zan ce zan zan zan sake ta ka sake ta ba sake ta ba sai ka hasa sai ka je ni amma ta gaga ga wannan sake wanci kai lafazi shine kai lafazin na sake wanci saman suka ibn hazm ake cewa ba ma sake ta takarda biyu ba mutaka kana irin kana yin magana haka ibn hazm ce shi ibn hazm sake ma takarda biyu ba kana kai ba kuma bane ba hoi hoi zakai to balle to balle ka ce mishi wannan kun kai baka baka baka rubuta ba ka baka bada mamaki malaka ce mai sake ne wannan misali haka misali ne kenan sake ba rubutu bane ba a'a kai niyya kuma ka aikata ka kalmar shi ne shi ce ma mutum indai mutum ba kuma bane ba kunan sai ya hudi to takarda ko to buga kenan kunan wata takarda shi da ce gaskiya kunan takarda shi da ce ta abin da kai eh a takaice da kunan mutum mataka ba bada bai yakan iya haka dai aka san mutum aniyar shi yayin ne ya aje ko ta kwana to bai bada ba mataka bai bada ba ba ta sake ne
to malam cikin sakin ne dai mm ita wannan tambaya take wai waɗanda suka yi da mijin da ke mm.
sai ya ce sai ya ce sai ya ce ya haramta ta Mm.
to sai yan wani abu ta ce ba ta takarda to sai ya ba bari mu tsaya.
sai rubuto takarda to sai yan uwan shi suka ce ai wannan saki uku ne a cikin takardar mu haka aka rubuto shine sai yake- take tambaya waya ne matsayin wannan saki a wannan rigimar na amin tambaya kanta abin da ya wakana cayi ya sake ta ita yanzu abin da ya ga mata sai uwarta uwar shi ta je gidan alƙali ta ce a rubuta ya haramta ta shi abin da ya tabbatar ya gaya mata kuma ita bai gaya mata ba kuma ko bayan ya abin ce shi ga abin da ya hudi amma uwar shi ta je gidan alƙali ta ce a sa saki ya haramta ta shi kuma a wajen alƙalai saki haramta saki uku ne ya tare me ta muna bayani a sunna ya tabbata saki uku ba ke haramtawa ba saki bane ma gaba ɗaya ma a wajen muna wajen wata sunna ba ma magana ba uku ɗaya ma ba ɗaya bane ba haramtawa na abu ne daban kafara ta rantsuwa za a yi to a matsalar ta masahaba ta ta malikiya masahaba ta malikiya su suke cewa saki uku ne ma gaba ɗaya amma gaskiya magana ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas amma tambaya kan haka ruwa Bukhari kuma Muslim yace kuma sunan sunan annabin ku Abu Qasim annabi sallallahu alaihi wasallam me sunan annabi sallallahu alaihi wasallam haramtawa kafara ga ta rantsuwa kuma haka muke magana fatawa shi ne wani malami cikin malaman garin nan babban malami cikin malaman garin nan mun ji irin wani abin sai kawo na magana ya kawo wani ji a radiyo wa malam abdullahi iya cewa wa an haramta mace ba saki bane ba da ce ba shi ni ne ba malam abdullahi ba ni ne ya sa malam abdullahi ba malam abdullahi bane ba ni ne wani magana kai kiran ce ni na hudu to malam yanzu kuma haramta ina ce ka san wannan ba wannan magana wani annabi Allah ya ce annabi ya ce an kare mu annabi ne ya ce ka fara ta rantsuwa ka ruwa bin abbas kan sai musulmi ya ce a bar magana in wata kace haka ke wani magana an yi ta a katarvan set na shekara kenan arba'in ba biyu ko a nan meri taron kasa da aka yi na ayyar na cewa lokacin muna rakiya ko wannan magana ce umar sama'il ya kawo ya ce masala gata a cikin fikin malikiya amma gata a sunna ta zo ya kamata in wani ce kamata mu bincika ba muna suka malikiya bane ba mu binciki wani abu da muke mulki da madogara kan shi ta muna matsalar dewa cikin kotu sai a haramta kuma gashi an ci suke gungun alhaji ga manuwa ga nasan hadisi ibn abbas ya ce kafara ce wannan zumun sama ya gano gane ya ce ba mun ce ba wannan iya bukatar tsadi ba mu a takaice gaskiyar magana mun muna ba da fatawar laifi ne ba kamata kai ba amma an kai ibn abbas ce ga abin manzo Allah ya kuma manzo Allah shine abin koyon ku ibn abbas ce manzo Allah dai haramta kafara ta rantsuwa shi ibn hazm ce ma ba ma magana ba ma magana in ba rantsuwa kai ga dan kashi karanta ba kafara shi ibn hazm ce he ma an ga kafara mata dan karan tsuwa ne annabi ran tsuwa ne shi aka tsaya masa mun tsaya mata ibn abbas kin kodoli ba aka fara rantsuwa a ce da mutum goma abinci ko ya azumin kwana kwana uku kuma ba saki bin ko daya haramta halatta hakin Allah ne zaka ce na haramta ruwa na haramta hura wani karshen hura haramu ce sai zama haram na haramta shayi kurum ya zama haram haramta wa halatta hakin Allah ne ma naka bane ba to shi ma can haka ne ba a yi an kuma kai a kan arami annabi gabin ya kai kafara shi kuma ibn abbas ta annabi da matsala da yi akan maganar mariya ne ai haramta ce mana rantsuwa shi yasa mai kafara dan wata kace da gurin mas'ala ce gaskiya mai sabani kullum mutum muna muna ga mutane ko kawo cewa kalma mai rigima irin wannan kai a garin ga abin da yake shi a gidan kale na ce ma halaka ne ce ce ma haram ne kai je uban yarinya bai gane ba uwa ta gane ai tarjima kan arman ku arman ku ba daidai bane ba wani malami ba haka mutum ya kaurace wannan kalmomin ka kaurace ma kalmar haramtawa wani saki uku duk a bar su kuma mutum in ta kama kurin ranka ya ɓaci ba gyara ka buga saki daya kuma kuma gane kuma muna magana musulunci a shari'a musulunci ba su lokacin da aka rama kun taɓa ta makare kun namki saki uku na haramta ki ba a yi a musulunci a he an diba ba ta ji ne cikin tsaji kuma an diba hanyar gyara babu kuma ka ci abin da ke sunna muke ya ce na muke saki guda madonna kun hayani ya ce na haramta ki saki uku mun gaba zo iya kewe kewe kuma shi haramta kin ma shi saki uku ana da mai uku da wanda bai ce na muke saki goma sha biyu ma duka kana akwai shirme da rauni kuma ba kima ka tazo ka ce kuma kuma kana komo wa kana ce baka yi ma wani wani iya rantsuwa ma kuma kai ya ce ki haka akwai kana kare kanka ne ka bar sunna kuma kana kare da kanka ne haka mu kaurace ma wannan kalmomi na saki uku na haramta mu bar su me abin da ke sunna kuran saki guda in ya kama ai guda inda dama a gyara an ba dama shikenan gaba an gamu Allah shi da tabbatar mu akan sunna eh na ga lokaci Allah kai mu shirin gwamnati kare goma Allahumma salli ala منين؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته